والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله الباطل خاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الكتاب العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأيكم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقي على ذلك للولاية الرابعة وكافة أتاج رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن أولي المقصودين وأحكم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد السجاني على كم السالم الكاتب ورضي الله تعالى عن رسول الأزواج قرب العقائد فريد الذهبي على الإخلاق حكم الحكمين أبو الجهاز أحمد بن ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وطاعني ومنازل إلى الله شيخ إبراهيم السفر الله أسأله أن يجعلنا من أهل السلام جاه رسول الله جاء ashirin da bakwai yau ashirin da takwas kenan ga yau ashirin da takwas da watan takwas dubu biyu da sha takwas in Allah ya za mu ci gaba da magana akan abin da ya shafi gari shekarar jiya mun shiga babin gadi alwirasa alwari suna min rijali ashara walwari sati min nisa'i sab'atu sannan mun rarraba yanayin yadda abubuwan suka zo menene asbabu mira wara dalilin da yake sa ake yin gado salatatun abu uku ne asbabu mira wara salatatun abin da ke sa ake yin gado uku ne nikahun wa wila'un wa nasbun nikahun wa wila'un wa nasbun aure walitaka nasba walitaka yana kasancewa ta wanda ka yanta shi to za ka zama kai ne wani su kira saboda haka za ka iya yin jarinsa idan ba kowa mutukun kenan ga maulacin ni'ima da sauransu sannan kuma akwai usulu na gado usulu na gado sittatu ashiya'i ne abu guda shida ne na farko akwai gadon da ake yi wanda za a ci nasirin dukiya shi kuma yana ba da rabon mutane biyar ne ya in ta kaɗaita ba hajibi ita kaɗai ce ‘yar mutum to za ta ci za ta ci rabin dukiya sannan ibnin bincin walar ‘yar ɗa idan ɗan ya mutu ya zama ‘yarsa tana da rai to za ta ci gadon kakanta wato kakanta baban uban tunda uban bayi da rai uban ta bayi da rai in yana nan shi zai riko da asirci da kyau tunda baya nan yana zama ne a tana zama a mazaunin babanta amma ba su ci duke da ta zama matsayin ɗaya ma'ana mutum ne ya bar mutum ne ya mutu ya bar esta guda ɗaya da ɗansa yana da ɗaya to amma ɗan ya rasu su ne za su ci dukiyar mai su biyu da a raba dukiyar mai gida biyu ya ta ciki ya tsakalo za ta ci nasifi ƴar ɗa za ta ci nasifi sai zama ƴar ɗa ɗin ba sai zama da aiki to ita ‘yar ɗari aji ita ma nisfi da ci sannan zautu mis idan mata ta mutu ba ta da hajji to ba wani abu to ita ma na raba dukkan gida biyu ne miji ya ci nisfi to a nan ne zai baka farilla mutane biyar a riko da in aka tashi shin gado sannan akwai farillan sulusani shi kuma sulusani farillan muka ‘ya'ya mata guda biyu ‘ya'ya mata guda biyu sannan in ba ta nan ‘ya'yan ɗa su ma suna zama a sulusani a raba dukiya kashi uku su ci kashi ɗaya akwai farillan sulusi farillan kuwa ne in ba hajibi in uwa ta kun ɗaya mutu ba kowa to za a raba dukiya kashi uku ne uwa ta ɗauki kashi kashi ɗaya sannan akwai rubu'i shine farallar zaujar mace idan mijinta ya mutu ba kowa to za ta ci kashi ɗaya ne cikin hudu in ita kaɗai ce ko su biyu ne ko su uku ne ko su hudu ne wannan farillan za ta ci sannan akwai farillan sudisi shi kuma farillan sudisi farillan uba ne wanda da kaka yana cin sudisi bilhaji sannan akwai tumuru farillan mace a ƙarshe kenan wannan kusan shi ne usulu guda shida wannan su ne usulu wanda ake cin gado guda shida yadda ake rabon gado kenan to yau za mu fara idan farajin abu ko yawa idan farajin abu in uba ya kaɗaita
to amma kaka idan da hajji ba zai ci ba kenan kaka ai ba abu da kaka ba yana cin da gado hajji inda inda inda ɗa shi ne haji shi ba zai ci ba haka ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا خاتم ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه الكتاب العظيم فصل إذا انفرد الأب أو الحال أو الجد أو الابن أو ابنه أخذ المال جميعه والاثنان من الإخوة فصائدا يقسمونه بالسوية وإذا اجتمع منهم ذكور وإناث فيسلمونه للذكر مثل هذا الأنثيين ويرث بالتعصيب كل ذكر يدري بنفسه أو بذكر ومعنى التعصيب أن من يرث به يستغرق جميع المال إذا انفرد ويستحق الباقي بعد ذوي السهام إن كان معه ذو سهام
نعم فصل فصلي إذا انفرد الأب أو الجد أو الابن أو ابن أخذ المال جميعا idan uba ya kaɗaita ba kowa shi kaɗai ne ko kaka ya kaɗaita ba kowa shi kaɗai ne au ibn ko ɗaya ya kaɗaita ba kowa shi kaɗai ne au ibnuhu ko ɗansa ya kaɗaita ba kuwa shi kaɗai ne a kan almalu jami'a ya yi riko da asirci gaba ɗaya zai kwashe dukiya na shi ne kawai transfer zai nan ila wal isnadi min al akhwat mutane biyu daga cikin ɗan uwa a fa'ida da fiye da biyu ya kasimuna hudu sauyati su kuma za su raba ne bisa wuyaci daidai da daidai daidai da daidai islami min al'aswa biyu daga cikin ɗan uwa fasa'ida ko fiye da biyu ya kasi nuna hu za su raba gada ne bisa wuyaci da da daidai daidai babu wani wanda ya wani wai zai kama nan hanzu kuran amma in aka samu maza wa'ina sun da mata da ya fi munahu za ta raba shi ne da zakar misul haddar unsayi rabon namiji guda shi ne rabon mata biyu wa ya risu litta'asi kulle zakari yudili bi nafsi au bi zakari ana yin gado bita asiri da atiki waye ke gadon kullu zakari dukkan wani namiji yudini bi nafsihi wanda ya kusantar da kansa zuwa ga mamaci kamar uba kenan au bi zakari ko da namiji an gane ko kamar uba kaga yana da kusanci da ɗa ko yawwa kal abi wal ibn kamar ɗa kamar uba kaga ai yana kusa da mamaci sosai to saboda haka ɗa zai iya yin asibci uba uba zai iya yin asibci wa ɗa haka ne ko wa ma'anar ta asiri ma'anar asibci an na man yarisu bihi yadda gari ku jami almari idan farada ma'anar asibci shi ne man yarisu bihi wanda zai yi gadon da shi yadda gari ku jami almari zai shigar da dukkan dukiyan tare da shi idan farada sun ya zama ya kaɗaita wai su yi kulbaki ba a yi zaul ihai zai cancanci saura kuma bayan an bawa ahalin ihai wato ma'abuta rabu in kana ma'abutu ihai in akwai wanda ma'abuta rabu wanda suke da wani rabu a cikin zarin kenan in kana ma'abutu ihai kamar wannan akwai yan uwa kaza akwai yan uwa kaza yan uwa kaza su ne zuciya ne na
فصل الحجم كتمان حجم إسقاط وحجم نقل أما حجم الإسقاط فلا يلحق من ينسب إلى الميت بنفسه كالبنين والبنات والآباء والأمهات ومن في معناهم الزوجة والزوجة والزوجة ويلحق من عداهم فابن الابن يحجبه الابن والجد يحجبه الاب والإخوة مطلقا يحجبه يحجبهم الابن وابنه وإن سفلا والأب وبن الإخوة يحجبهم آباؤهم ومن يحجبهم ومن يحجبهم والجد والعم يحجبه بنو الإخوة ومن يحجبهم وابن العم وابن العم يحجبه أبوه ومن يحجبه وبنات الابن يحجبهن الواحد من ذكور ولد السلب والاثنتان فصاعدا من بنات السلب إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيكون لهم ولهن ما بقي عن فرد البنات للذكر مثل عاصل الأنثيين والأخوات للأب يحجبهن الشقيق والشقيقتان فأكثر إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعذبهن فيقول له ولهن ما بقي عن فرد الاخوات الاشقاء للذكر مثل عن الانثيين والاخوات الاشقاء يحجبهن الاول وامره والجدات من اي جهه كن بالام وتسقط وتسقط الجده التي من جهه الاب به والمولى المعتق يحجبه اصبه النسب واما حسب النقل فلا ثلاثه اقسام الأول نقل من نقل من قلب إلى قلب دونه وهو مختص بخمسة أشياء الأم يقولها الولد مطلقا من الثلث إلى الثلث وولد الابن مطلقا والاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا والزوج ينقله الولد وولده من النصف إلى الربع والزوجة ينقلها من الربوين إلى الثمن من ينقل الزوجة وبنات الابن ينقل الواحدة منهن عن النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين والواحدة فوقهن فيأخذن الثلث والأخوات للأب ينقلهن إلى الثلث الأخت الشقيقة إلى الثلث الأخت الشقيقة الاسم الثاني النقل من التعصيب إلى الفرد وهو مختص بالأب والجد فينقلهما الابن وابنه إلى الثلث القسم الثالث النقل من فرد إلى فرد إلى فرد من فرد إلى إلى تعصيب وهو مختص بالبنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء والأخوات لأب للأب فإن البنات يفرد للواحدة منهن إذا إذا انفردت النصف والاثنتين فصاعدا من كلتان إذا كان لهم لهن أخ لم يرثن السهام ويرثن بالتعصيب وكذا حق بنات الابن إذا استحق إذا استحقين الوراثة والأخوات الأشقاء والأخوات للأب مع عدم الأشقاء.
نعم فصل الحج الإثماني إذن أبن أكيد أريوائي كلا جيوي أقول حجب الإستاذي أقول حجب عند بجزارة أقول واني كواني بهذا الإستاذي شيني معنى amma in baya nan mutum zai iya cin gado shi ne hajabu iskari akwai kuma hajabu na tsari shi hajabu na tsari shi ba a cire mutum daga barin gado sai dai a rage maka karfin gada za a cire ka ne daga wannan farari ka dawo wannan farari shi ne hajabu na tsari kenan amma hajabu iskari shi hajabi na iskari wanda za a in dai akwai ruwa ne to kai ba za ka ci gado ba ba la ya la haƙu manyan sabu ilan na yake nasu baya baya kan wanda ya nasabtu zuwa ga mamaci da nasu da kansa ba a yi masa haka kalbani kamar ƴaƴa maza wal banati kamar ƴaƴa mata wal abai da iyaye wal ummahati da uwaye mata daga ba halin hajjali ɗa ko ɗa ko uba ko uwa ko kuma miji ko mata wannan duk inda aka buga sai sun ci gado duk inda aka buga sai sun ci gado wayan nan gaba ke ɗaya wani bi ma'ana wani azzawar wani zauga shi kenan wai la haka man adawu hajabul iskadi ya fi daga kan wa'annan mutane shida ko biyar eh an gane ko fal ibnu fal ibnu li ibnu dan da ya hajibu al ibnu kun gane baban shi ya kore shi kenan baban shi ya kore shi
in yana in yana nan ai dama abin da ake nufi kenan nan fal ibnu al ibnu ya hajibu al ibnu wal jaddu ya hajibu al ab kaga an ko an kore su oh jika gaɗa me zai jika ya ci bayan in ɗan ya ci shi wata rana shi ko shi zai ci zama da babu dalili zai shi kuma kaka ga ɗansa me zai sa kaka ya ci bayan ga a ƙarabu ila ilan na yi uba an gani wani ya wata mutsalaka ne da ‘yan uwa baki ɗaya shakiki ne ko da addini ka gani tun daga gaɗa in dai akwai ɗa to ya tsare kaka an gane ku ya tsare kuma yan uwa in dai akwai ɗa ɗan uwan uba ba za su shiga don komai ba eh kakar na ba da shiga don komai ba eh saboda gaɗa wal ikhwatu mutlaqa والإخوة مطلقا يهدمهم الإذن نشي dan uwa baki daya ya kare shi wabru dan da ma ya kare shi eh da zai ci gado sai zama ba da sai dan da zai zama a matsayin babansa ya kare dan uwansa shaki kai wa in safala ko da yayi kasa wal abdu uba wabano ikhwati ga uba da ƴaƴan ɗan uwa mata ya hadiruhum aba'u aba'u an gane ko to baban ya tsare su uban ya tsare su wa man ya hadiruhum waye da wanda ya tsare su wal jaddu kaka wal ammu da ɗan uwan uba ɗan uwan uba shi ake kira anni ya hadibu banu ikwati ƴaƴan ɗan uwa mata sun tsare shi wal'am waljad wal'am ya hadibu banu ikwati da kaka da an ɗan uwan uba ya hadibu banu ikwati ɗan ɗan uwa sun tsare shi na ba zai ba su yaro ma tun ‘ya'yan ‘yan uwa wannan ai su ne suka fi kusa ‘ya'yan ‘yan uwa ba sun fi kusa ولم يجب أباه لأنه كالعد ماءه والعم يجب أن إخوته يجب أيضا من يجب أيضا أن إخوته ومن يجب أن إخوته هم آباؤه عن ذلك إيايا والجد دكاكا والعم بطنقه أبا يحجبه يا قرش يحجبه بنو إخوته sun tsare banu ikhwati ƴaƴan ƴan uwa ba ƴaƴan ƴan uwa ne suka tsare su su suka tsare ƴaƴan ƴan uwa eh dan uwa eh wa man ya'jibuhum wa ibn al-ammi dan dan uwa dan dan uwan uba ya'jibuhu abu dan dan uwa babansa ya tsare shi tun daga ga ɗan ɗan uwan uba ne an gani to shi amon ya tsare da ya tsare ya'yan shi kenan ya tsare zai wa man yajibuhu wa banatul ibil ya'yan ta ya'ya mata kenan na ta yajibuhunna wahidun min al-dusuri in an samu ɗaɗayin namiji waladin sulbi ɗan tsatso ya tsare ƴaƴan ƴaƴan ɗan ƴaƴa ɗan ƴar mace ga ɗa namiji ya tsare su ɗan ɗan uwanka na namiji to ya tsare ɗan ƴar uwarka ya tsare wal ismani biyu fasa'ida da fiye da biyu min banatul sulbi daga ‘ya'yan ƙasa, illa an yi kuna ma'agunan zukuran, sai dai in suna da ‘ya'ya maza zukuran mazaje, ba ya ake da wannan sai su yi riko da asirci, sai kuna lahu wala kuna ma ba ke an fara da zanaci, sai zama sun yi tarayya wajen riko da da farallin ‘ya'yaye da zakar misali hajji da unsa yi su yi rabon a zakar misali hajji da unsa yi rabon namiji guda shi ne rabon mata guda biyu wal akhawati lil abdi dan uwa mata bi abdi ya hajibu wannan shaqiqi shaqiqi ya tsare shi dan uwa shaqiqi ya tsare ƴaƴan ƴaƴan ɗan uwa mata da abdi wa shaqiqatan shakikai guda biyu fa askaru ko fiye da biyu su ma sun tsari illa in ya kuna ma'abu na aku sai dai in suna da ɗan uwa lil addi ɗan uwa lil addi shakika ta ne ɗan uwa shakikai guda biyu fa askaru ko fiye da biyu su ma ɗan uwa shakiki ya tsare su mata mata nan mata ke nufi
yan uwa mata namiji ɗaya ya tsare su illa ya kuna ma abu nuna abun bil adi sai dai suna da ɗan uwa da adi sai asibi wannan sai su yi riko da asirci saboda zai yi riko da asirci a nan gudun wancan yana da farilla ai shakiki yana da farilla sai kun lahu wala hunna na bakiya sai ya zama da shi da su wato sun tsanayin in ce rabon da ya saura kenan inda riko da asibiti ne in aka ce riko da asibiti sai an ba da gadon kowa an ba shi abin da ya saura ya ce to ku ku zo ku kwashi shi ne wala wannan ma ba kiya an sarabin akwat a shikai sai ya zama an bar musu ma ba kiya daga farillan ɗan uwa a shikai wato shakikai littakar misal hamdu hussein su kuma sai rabon rabon namiji ɗaya shi ne rabon mata guda biyu والأخوات الأشقاء تنوى ماتا شقيقي يحجبهن الأب بابا بابا تلس والابن تنسى يا تلس وابنه تنسى كما تلس والجدة كاكا من أي جهة كنا بالأم كاكا تقول إن تدود دا ودد وجن قوة إتنا أن تلسى al'akawatu ‘yan uwa mata amma shaƙiƙai ne wanda zai tsare su shine uba ɗa ɗan ɗa ya tsare kaka ta tsare su min ayi jihatin kunna a kowane jiha ta kasance bil ummi ta wajen uwa ne wato tsakar jaddatul latin jihatul hajj ana sarayar da kaka ta ɓangaren uba bihi in an sami kaka ta ɓangaren uwa ke an gani
kaka ta bangaren uba wal jaddatu kaka min ayi jihatin kunna bil ummi idan kaka ta kasance min ayi jihatin a kowane jiha take min jihat min haka ne ko eh kunna bil ummi wa tusqud bil jaddati ala min jihat al adli aid al ad in dai da uba an an tsara yadda kaka ta wajen uba in dai dan ya in dan yana in dan tunanin ya tsare an tsare an tsare an tsare kaka kamar yadda wancan ɗa ya tsare ubansa to mace ma haka ne zai tsare ta da shi an gani zaɗanta ba za ta ci ba na ita ma kaka to jin uwa ga yarsa ita ma ba ta ci ba wani maular mu'utiku shi bararren bawa da aka yanta shi ya hajjibu asabatun annasbi asibai na nasba sun tsare shi maular utuku bawan da aka yanka shi yana cin gado yana cin gado to amma in akwai ya haji wal asibatu in akwai asibai na nasuwa su kuma sun tsare shi kamar irin ƴaƴan dan dan uwa yawa ƴaƴan dan uwa Eh.
za su mai eh na ko ƴaƴan ƴar uwa duk za su za su na tsaye ne gidan shi ba shi da kowa kenan shi zai ci gadi dama ba yi na shi ai kai ka yanka shi tun da zaman mawali ne mawali ne wa amma hajjibul nakali shi kuma wannan hajjibul isqati kenan amma hajjibul nakali shi kuma fasalatu al-asani ya kasu kashi uku al-awwalu na farko naqalun min fardin ila fardin shine za a fitar da mutum daga wannan farilla zuwa wannan farilla naqalun min fardin ila fardin duna kuma وهو ممتاز بخمسة أشياء يأتي مثلا إلى أبو بودا يرجع الأم ينقلها الولد مطلقا إذا هو آيانا تشريتا daga farilla baki daya min sulusi ila sulusi daga sulusi zuwa sulusi an gane ko min sulusin ila sulusin a rasanta sulusi sulusi ne amma tun da akwai ɗaya zai bai da ita sulusi ba za a cire ta gaba ki ɗaya ba Ah, walwala da ilimi ɗan ɗaya mutlakan baki ɗaya shi ma walwala da ilimi mutlakan wal isani fasa'ida min al-ikhwat wal akhwat mutlakan al'umma yankula alwalad ayan afka da ita mutlaƙan baki ɗaya daga sulusi zuwa sulusi wa walad da ibini ɗan ɗaya mutlaƙan shi ma baki ɗayansa ne wal ismani fasa'ida biyu fiye da biyu min al ikhwati da ƴan uwa wal akhwati da ƴan uwa mata mutlaƙan shi ma ana cire su daga wannan farin da ake idan me farilla ta a da da da ya shi
a ai ba ki ne ai farilla ta ai riko ta sai dai ya riko dukiya ba ki daya wal waladu al ibnu mutlaqan wal waladu al ibnu yana cin dukiya ne gaba ki daya wal isnani fasaidan al ikhwati daga wal akhwati mutlaqan biyu fiye da biyu su ma za a yi suna ilibatar misali irin ka yi in suka wuce haka wazzautu shi kuma miji yankudu hulwalar ɗa ne yake cire shi wa waladuhu daga da ɗa da ɗansa minan nisfi da rubu'i daga nisfin dukiya ya koma rubu'in dukiya والزوجة تكون ماتا ينقل حاملا ربع إلى الثمن أنا أبتدأ إذا ربع تكون كشي إيه لكشكين تقوى من ينقل الزوج وأي تشتري نمج دجا دجا دجا شيني بنات الإبل أن دا أن دا ينقل الواحدة منهن عن النصف yana ci yana ci daga nisfi zuwa ga mai zai koma rubu'i kenan wani isnani mutane biyu ma a tara ko mafi yawa anin sulusai ne su kuma in mutum ɗaya ne kamar mace wani isnasai ne ta a tara mutane biyu ko fiye da biyu anin sulusai ne su kuma suna koma sulusai ne walwahi da su ɗauka ɗaya suna sama da su fa da ya fi gunan sulusa sai ta karɓi sulusi a me mai karɓi waye suke karɓar farlan sulusi aljaddatu ko sannan uwa tana tashi daga sulusi daga sulusi da koma sulusi ko to wal akhwatu wal akhawatu lil abd yanquluna ila sulusi dan uwa da abai suna cire mutum daga gado ya koma sulusi al ukhtu shaqiqa ‘yar uwa shakikiya ita ma tana sawa. Alƙismu sani, an naƙalu ne ta ashiri, wato naƙalu cirewa na hakici ila farbin, a mai da mutum farilla, wawa mutassin bin addi. Naƙalin, dama ya fuska shi uku ne ko? To, naƙalin da za a yi, naƙalu ne ta ashiri ila farbin, a cire mutum daga akici ya koma farbin, wawa mutassin bil addi, wajen da uba da kaka uba yana yin asibiti kaka yana yin asibiti fayan kudu ma da irin ba zai cire su wakubu da ɗansa ila sulusi zai su koma sulusi uba zai yi riko da asibiti kuma yana da farilla kaka zai yi riko da asibiti kuma yana da farilla kaka ne farillansa sulusi sulusi yawwa shi kuma uba asibiti ne can ko to shi da zai iya dawa farillar sudusi a nan saboda ne saboda akwai ɗan ɗaka
ma'ana ya tashi da ko ɗan ɗaka ya tashi da kashi uku Ya ya koma kuma kashi shida shida
an gani al-ism al-thalith ismi na uku an-naqd min al-fard shuruwa daga farali ila ta'sid zuwa aqid wa huwa muttasil bil banati wannan yake bance ƴaƴan mata ne وبنات الإبن لأما تنسى ‘ya'yan ɗa wannan ‘ya'ya na mutum wannan kuma banatun ibini ‘ya'yan mata jikoki kenan wani aka waki da ‘yan uwa mata al'ashi kayi mata ne amma shafi kai wani aka waki da abi da ‘yan uwa mata amma uba ɗaya suka haɗa fa inna labanatu ‘ya'ya na ciki yufratu lilwahi da su bi hunna za a tallanta wa ɗaya daga cikinsu idan faradat idan ta kaɗai ta annisu za a ba ta nisfi in ita ɗaya ce aka mutu aka barta a nisfin dukiya ne nata wal isnani fasa'ida as-sulusani in kun mata ne su biyu ko sun wuce biyu to za a ba su sulusani ne za a raba dukiyar kashi uku ne a ba su kashi ɗaya wai za kana lahunna akun amma an suna da ɗan uwa a cikinsu yawwa abun lan yarisna bi istihani ba za su yi gado da rabo ba haka wa yarisna bi ta'til sai su yi gado da atilci sai su yi gado da atilci to ai so ne tun da gashi nan zai ci atilci to sai a kawo kuɗin gaba ɗaya a dawo musu da shi wa kaza a haka ne ko kuma banatul wa wa kaza hukumu banatul ilmi haka nan kuma hukuncin ƴaƴayen ɗa ذكى حقينا الورثة ورثة إذا نعم الوراثة إذا سكت تنشجاد والأخوات suka haɗu da ‘yan uwa al'ashiƙai shaƙiƙai wal akhwati da ‘yan uwa lil'abbai ma adam al'ashiƙai amma babu babu shaƙiƙai maza an gani abin da ake nufi idan kana wancan an gama wai da kan launin haƙƙo can baya da innal banatu na gurma shi القسم الثالث النقل من الفرج الى التعسير fita daga farilla zuwa ga asirci an keɓanta shi da bilbanati ƴaƴaye mata wa banatul ilimi da ƴaƴayen wa banatul ilimi da ƴaƴan matan ɗa wal akhawati da ƴan uwa al ashiqa shaqiqai wal akhawati da ƴan uwan mata al li'ati wanda suke uba ɗaya فإن البنات سماتا يفرط للواحدة أنا قبلا تاوى إيلي للجنس منهم إذا انفردت يا يا أم أزوج sun suka karita ba ana ba su nufi ba ne ‘ya'yan mata idan suka zama su ne fiye da biyu su kuma ana ba su lisani to idan kanu lahunna akun idan suna da ɗan uwa ya asibu hunna shi ne zai musu a asibci a ka gani lamiyaris na bisihani ba za su yi gado bisihani da rabo ba inna ma ya risna da ta'asiri za su yi gado ne da asibci sun zama asibitin bilgayir kenan zai kalafin akwati an gani wayarisna za su yi gado ne a nan da ta'asiri da asibci wakaza ai musul hada hukumu hukumul banatul ilmi shi ma hukuncin ƴaƴan ƴaƴan mata amma ƴaƴan ɗa izasta ina alwarisata idan suka cancanci gado annahu yufaradu lil wahidati nisfa wanda in ɗaya kaɗai ta zai samu nisfin dukiya ne biyu su ma za su samu sulusani ne malamin kulma ahun na ahun matukan ba su da ɗan uwa bi daraja ta yana cikin darajar su bayan kana ma a wannan akun idan suna da ɗan uwa a cikin darajar su na asirci to shi a musu a raba gadon lizzakar misil hasil unsaye an gani sai a raba gadon lizzakar misil hasil unsaye al-akhawatu al-ashiqai ɗan uwa shakikai al-akhawatu lil abdi dan uwa da abai amma ma adam al-ashiqa babu shaki babu shaki ƴaƴan ɗan uwa ne mata to za a yi musu rabo ne da zakar misal hadil unsa an gano to
فصل dai kan sai gaji يمنع الميراث اختلاف الدين فلا توارث بين مسلم وكافر ولا بين يهودي بين اليهودي والنصراني والفقه فلا يرث الرقيق ولا يورث وما مات عنه فهو لمالكه والقتل فلا ميراث لمن قتل مورثه هو فقه عمدا وانتفاء النسب جميعا فينقطع التوارث بين الملاحق والولد فقط واستبهام المتقدم والمتأخر في الموت كما إذا مات أقارب التاتا مثلا
faslun fasal yamna miras abin da ke hana gado da khilafat din sabanin addini talata wa rusan bainal muslimi wa kafiri babu gado tsakanin musulmi da kafiri harke nan babu gado tsakanin mu da ɗayin izala an da gaske ne mu kafiran ne shi kafin malam ba a wai da aka ce to a ɗan ɗariƙa in baban shi ya mutu yana da kuɗi ɗansa kuma ɗan izala ne zai ci gado zai ce zai ci da aka rufe lafi ai kafirai ne ai ba je kotu an tabbatar ba a jiran shekiyanci Allah ya kiyaye wala bai da yahudi wal nasrani babu gado tsakanin da yahudi da nasara warriku da bauta ala ya risun rakiku ba a gadon bawa wala yurasu ba a gadon sa baya gado wa ma mata annu fa huwa li maliki abin da ya mutu ya bari to na mamallakin sa da zabi ba eh wato shi da kayan shi dai duk nashi na mai na ubangidan sa wal qatal wanda ya kisa fala mira su liman qatala muwarisa babu gado ga mutumin da ya kashe wanda zai gada dan ya gada kisa ya kashe shi ba wai haɗari ba ku yi tafiya tana ce mutum ku yi tafiya haɗari motar ta faɗi sai ta ai daga gane ya yi saboda su daga shi ya fito shi wancan ɗin ya mutu ba haka ba don wannan ba za a iya ganewa ba sai dai in an ji yana yawa haka ne ko bala ni raka liman kasala buwarin sauru amda wani kita'un nasbi bil li'ani ana da wanda aka kore nasbarsa da li'ani shi intika nan kamar mutum ne yana ganin matarsa fasika ce yana ganin matarsa fasika ne to abin ya gagara hakuri har aka zo aka yi li'ani filima akan cewa wallahi ko kuma a shafi billahi an yi ra'aitu hasu zalli na yi rantsuwa da Allah na ga tana zina ɗaya biyu uku ko hudu sai ya ce la'anatun layi alayhi in kana minar kazina inuwan Allah ta tabbata a kansa in ƙarya yake shine ma'anin bayani ita kuma ta ce ta wata rantsu sai ta ce a shatu billahi ma ra'ani uzani na rantse da Allah bai ganni ina jina ba ta faɗa biyu uku hudu ita kuma da cika ga kafin layi alaiha in kane min sadiqina kushin Allah ya tabbata a kanta in gaskiya ya faɗa to wannan abin da aka haifa ba gari ba shi da gadon kowa ai shi ne wannan in ci ba ummati bil li'ani a ba ya gadon kowa ne saboda uban an yana ganin azina aka sami yaran su kuma aure ya rabu a tsakanin su ko da su biyu ba aure
ko da su iske wanda da ba suka zauna a duniya ma'ana ko da ba kowa a duniya da shi su su
bayan ka zo tawari su zai lamu la'ili to sai a yanke gado a tsakanin wannan masu la'ani walwaladi faɗa ko والاستبهام والولد أن ينكي كنبه التوارث الملائكة والولد فقط فلا يرث أحدهما الآخر إيه لقد كنت شيئا بعدين قاعدين وبما وبما بني قاعدين يا رب والاستبهام وأن الاستبهام من ذاك تقول شيء المتقدم والمتأخر في الموتى كما إذا مات الآلهة كانت الحدث wannan istihamin da aka gabatar ko wajen gabatarwa ko jinkirtarwa da mauti a wajen mutuwa kamar idan ma ka tsarifin kamar mutane biyu ne ɗaya da uba suka mutu a ƙarƙashin hadam gini ya rushe musu matsalar amfani waye za a ce waye tsara mutuwa a tashi ne a da istihamin kenan da ake magana nan أو بجرد أو حرج فإنا نقدر أن كل ولد لم يحصل السيد وإنما حلق الأحياء كذا يا برا ولا تسجدوا ولا طيب ولا تسجدوا ولا ما ولا تسجدوا كما ولا تسجدوا ولا ولا ما تسجدوا ولا كما قوة قوة ساعة كشان to ana ce waye ya fara mutuwa tukunna ka san bai fara mutuwa shi za a fara cin daro su kuma kafin a zuwa rabu sauran gado na akarmakalla kamar wannan na bawa da ubangida da aka ce idan shi ba gado ba eh shi ba gado ba ba wa akwai rubutattun akwai sahibin rik shi duk abin da ya bari na shi duk abin da bawa ya bari na mai gida sa akarmakalla shi ne wannan ne dalilin
na ce da matan ta da yaran ta ba ta shi ba shi ba dama yana da wani abu ne a to shi akarmakalla ba wa duk lokacin da aka masa aure ma in ya haifi kan dan ba na shi bane kayan arzikinka ne kai mai shi ba ba shi ya sa an ƙi auren bauta ba saboda ita sai da aisha tana cewa idan mutum أيوة من من أش من خشي اللعنة من خشي اللعنة هو فبما ملكت أيمانكم wanda ya ji tsoron zina abin ma malakat aimanukum to sai ya auri baiwa to shi auren bawa duk lokacin da ka auri bawa bai baiwa in dai mutum ya auri baiwa to ƴaƴanka ba naka bane ai kai dai an tsare ka ne kar ka yi zina amma duk ƴaƴanka kayan saiwa ne kamar raguna ne duk lokacin da ga dama da kama shi abin da aka taimake ka an taimake ka ne karfe jina tsarin jinin da a kan kula tambayar da nake shi mace duk abin da ya bari na ubangidan shi wannan shine hikimar na annabawa ba a gadon kayan su su sai dai a yi sadaka daman suna Allah ne duka gaba daya ko kuma wani da hikima daban ne wannan ai akwai wani abin da ya shiga ai akwai rika wannan akwai bauta wanda kuma babu ba irin wannan bautan bane
a ga wannan mutum a kan mutane guda biyu ne da suka mutu Na, na.
wanda jini ya rabu eh a kan kala su waje rabon gadon su ya za a cika
to nan da wuce komi ba ni ba ba shi ba wane ne eh ba ya da ba da a ba wani ku ƴaƴan sai ku shiga da kun kun ga dama ku sai da shi kun ga dama ci gaba da aikin da yake wa gida na ya turo mani
الباب الحادي عشر في بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب ويتعين على المسلم أن يؤمن بأن الله إله واحد لا شريك له في ملكه ولا نظير له في صفة من صفات الألوهية ويعلم أن لجميع الموجودات خالقا هو واجب الوجود أزلي أبدي حي بحياة قادر بقدرة مريد بإرادة عالم بعلم سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام وأن صفاته أيضا واجبة الوجود تتعلق بجميع الجزئيات والكليات والمستحيلات وغيرها وأنه تعالى واحد في ذ- في ذاته لا نظير له وأنه لا يستحق العبادة غيره وأن جميع رسله صلوات الله وسلامه عليهم مصدقون فيما جاءوا به وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن جميع ما جاء به حق وما أخبر به صدق من عذاب القبر وأحواله والقيامة وأحوالها ومن الصراط والميزان وجميع المغيبات عنه والجنة والنار وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح وأن كلام الله تعالى قائم بذاته محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف وأن الله تعالى يراه المؤمنون ويبلغهم وأن يعتقد أن خير القرون من الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأن أفضلهم سيدنا أبو بكر الفقهاء ورحمه الله عليه رضي الله عنهم أجمعين ويجب الكفر عن ذكرهم إلا لغيره Allah ya shi na babu alhaji ashara fi bayanin jimal min al-fara'id ya tattara farallai wasu nan da sunnoni wal adadi da adadi wa yaka ina alal muslim ya zamo an ayyana wa akan musulmi an yi mina bi anna allaha ilahu wahid ya sani allah shine makaɗaici guda ɗaya la sharika lahu bai da abokin tarayya fi mulki cikin mulkin sa wala naziran ba shi da kishiya fi sifatin cikin sifa na sifatin uluhiyya da sifofi na uluhiyya wa alama yana mutum ya sani anna li jami'il mawjudati khaliqan dukkan abin da ka gani to an halicce shi akwai wanda ya halicce shi kuwa wajibul wujudi to wannan sanin haka shine wajibin samuwa ne azaliyun kuma sun azale ke abadin kuma har abadan ne ke hayyun rayuwa ne ya hayatin da rayuwarsa kadirin mai iko ne da kudratin da kudura irin ta shi muridan mai yi ne bi iradatin da irada irin ta shi kadirin mutum ne da ilimin da ilimin da iliminsa sami'un bi sam'i wato mai ji ne da ji irin nasa basirun basari mai gani ne da gani irin nasa mutakallimin bi kalamin mai magana ne da magana irin tasa wani sifati ne siffan aidan kuma wajibatul wujudi shi ma dole ne ya zamo ya samu ta ta'allaqu bi jami'il juz'iyyat wanda ta tattara ga dukkan juz'i juz'i wal kulliyat da kulliya wal mustahilat da mustahili wa ghayriha da wani mustahili wa ghayriha da wani mustahili wa annahu ta'ala wahidun cewa Allah madaukakin sarki wahidin fi zati shi makadaici ne cikin zatinsa la nazira lahu ba shi da kishiya wa annahu la yastahiqu al-ibadatu ghayrahu bai cancanci abautawa wani ba shi ba wa anna jami'a rusulihi sallallahu alaihi wa sallam alaihi dukkan annabawan sa tsira da hancin Allah tabbata a gare su musaddiquna masu gaskiya ne bima ja'u bihi da abin da suka zo da shi daga Allah wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama annai muhammadu abduhu bawan sa ne wa rasuluhu manzon sa ne wa anna jami'a ma ja'a bihi haqqun duk abin da manzala ya shi gaskiya ne wa ma habara bihi sidqun abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labari gaskiya ne min azabin qabri daga azaban qabri wa ahwalihi da halin da mutum zai kansa a qabri wal qiyamati da qiyama wa ahwali da tsoratarwa da na tashin qiyama wa min as-sirati da shiradi wal mizan da mizani wa jamil mughayyibat anna da duk abin da mu ya fuya a gabarin wajen manzala sallallahu alaihi wasallam da ya bada labari gaskiya ne wa jannati wan nar da aljanna da wuta gaskiya ne wa da masha Allah kana da abin da Allah ya so shi ke kasancewa wa man lam yasha da abin da Allah bai so ba lam yakun baya kasancewa wa annal imani itiqadin bil qalbi shi imani kudurcewa ne a zuciya wa nudu bil lisani da furici da harshe wa amalin bil jawari da aiki da gabba wa anna kalaman lahi ta'ala qa'im bi zati maganan Allah tsayayye ne bi zati da zakin sa mahfuzun abin kiyayewa ne da su dore a cikin kiraza maqarun abin karantawa ne da aikin da harshe maktubun an rubuta shi fil masahib a cikin littattafin Qur'ani kenan wa anna Allah ta'ala shi ubangiji yarahu al-mu'minuna mu'minai da su kan shi ranar tashin kiyama ويكلمهم ذات المجانا بالشيء وأن يأكد متين يقدر شيء أن خير القرون وتقرن لكون خير الصحابة شنو الصحابة من ذن الله ثم الذين يلونهم سنون سكبان ثم الذين يلونهم سنون سكبيوس وأن أفضلهم ما في في سنسو سيدنا أبا بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب ويجيب الكف عن ذكرهم kar mutum ya kane bakinsa ga barin ambatonsu illa da hairin sai in zai faɗi alhairi shi ne zaman lafiya ba ma su wani ma ba su tashi na hakan alhamdulillah da yake ba lissafin gado ta zuwa yi da wahala karfin a sun mai lissafin lissafin nan